أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي برحمة تأتي لنا بالظفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور wannan ita ce aya ta ƙarshe a wannan sufofi na Allah da suratul hadid ta kawo sufa ta ƙarshe bayan jiya mun tsaya akan lahu mulku samawati wal ard wa ila Allah turja'u al umur to yurijul layla fi nahar Allah subhanahu ta'ala kuma shine yake iya shigar da dare cikin rana wa yulijul nahara fil layl ay yudkhiluhu yake shigar da dare ya fada cikin rana wa yulijin nahara fil layl nace idan ya kafa yazidu wa yanqusu al layl sai daren sai ranar ta karu wa yanqusu al layl dare ya ragu wannan yana nufin wannan mudda din ta lokaci da malamai suka iyakance wanda idan lokacin yayi za ga an samu dare ya fi tsaho rana ta zama na gajarta ta yi gajarta akwai kuma lokacin da Allah zai yi ƙari ya zama na in yayi ƙarin nan sai ga rana a dare ya fi tsaho rana ta gajarta ko rana ta fi tsaho dare ya gajarta to duk wannan ƙarin lokacin da yadda awawun suke karuwa aikin Allah ne shi ne to Allah shi yake shigar da dare din cikin rana in ya shigar da shi sai ya zama daren ya karu awawun rana sun tawaya wa yulijun nahara fil layl Allah shi ne yake haɗar da ainihin ita kuma lokaci na rana ya shiga cikin lokaci na dare fa yazid sai ka ga shigo a lokacin daren ya karu wayar kusun nahar rana sai ta rubu wannan ma'ana Allah ya faɗi ta a guri da yawa shine kamar yadda Allah yake faɗan inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yadlubuhu hasisan aga anan ya nuna Allah ne yake shigar da dare cikin rana yadlubuhu hasisan kowane yana neman ɗaya lokacin da sauri da saurin gaske mu ba mu sani ba ta yaya wannan awon suke karuwa sai dai kawai malamai na haiaye sun gane akwai wata kaza da idan lokacin watan yayi ana ganin dare ya karu a samu dare ya fi tsoho rana ta gajarta in an samu wasu watanni sai a ga rana ta tsoho dare ya gajarta in an zo kuma lokacin sai a ga awon sun koma daidai sha biyu duk wannan Allah subhanahu ta'ala shi yake yi wannan aikin wa huwa alimun bi zati sudur wannan fadar hakan da yana nufin cikar samun tasarrufin Allah ne a halittar sama da ƙasa tunda aya ji ya ce lahu mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa naka ne shi kadai to daga cikar samun wikawarsa a mulki saboda ƙasar ne Allah ya bada misali da wani aikin da yake faruwa wanda ana gani wa huwa alimun bi zati sudur Allah subhanahu wataala shine masani bi zati sudur shine masani da dukkanin abin da ya buya a zakata abin da ya buya bima fi hamil al-asrari abin da yake cikin zakata min al-asrar ne daga boyoyin al'amura wal mu'taqadat da abubuwa na addinai da mutane suka yadda da shi a rai shine na akida kaga wannan huwa alimun bi zati sudur ci kashe ne na ayat jiya jiya Allah ce ya alamu ma ya liji filardi wa ma ya kharuju minha Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa da abin da yake fita wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya aruju fiha ya san me yake sakkowa daga sama ya san me yake shiga sama duk kaga cikar ilimi akan hakin sama da ƙasa kenan to kada mutum ya dauka ilimin Allah ya taƙaito akan waɗannan halittu na fili na al'ajramu samawiyya wal ardiyya din ne shi sai Allah ta yi sai ce hatta ga dan adam din ma Allah ya san shi ya san tafasiru na halittar dan adam Allah kuma ya san menene a cikin ransa abin da ya boye ma bai bayyana ba huwa alimun bi zati sudur duk abin da ya kunsa kirji dan adam ya kunsa wanda bai bayyana ba Allah ya sani aminu billahi wa rasulihi to kaga wannan jumla ce musta'anafa amma ta yi daidai sabuwar jumla ce ta yi isa ta anan ya yi daidai abin da ya wuce tunda ubangiji wanda yake da siffofi na uluhiyya wanda yake da siffofi na allanta shine uluhiyya din da siffofi na rububiyya sune siffofi na zamana Allah da shi ya samar da halitta shine arab wanda ya samar da halitta ya mata ni'imomi to me wannan siffofi shine ya cancanta a imani da shi abauta mai tunda shine idan ka bauta ya san kai shine idan ka bauta zai iya baka lada amma wanda ba shi da sufofi na uluhiyya da rububiyya idan kai bauta ma bai sani ba ai sannan ba shi da ikon da zai taimaka wa kansa balle ya taimaka kaga wannan ba Allah bane to yasa Allah bayan ya faɗi waɗannan siffofi na ilimi shine halitta sama da ƙasa shine wanda halittun nan ba san farkon sa ba balle karshen sa ba ba shi da ƙarshen ba zai kare ba su ko waɗannan gumaka da sauransu duk ba wanda yake tasowa kamar ce wannan wanda yake bauta shi ya kera kuma gobe zai iya rusawa ya canja kaga duk waɗannan ba su da siffofi na allanta to yasa da Allah ya gaba shimfa da siffofi na allanta kuma sai ya biyo da siffofin da ya alamu ma ya liji filar saman nan duk giron duk abin da yake shiga da yawanta Allah ya san komai a cikin abin da yake shi ya halice shi abin da saman take sako shi kamar ruwan sama kamar azaba aka duk Allah ya sani abin da ma yanzu min sama ma ya arjufi abin da yake hawa sama in kun yi aiki ainihin jika ubangiji zai sani to duk Allah ya san komai ba abin da yake buya ga Allah to haga siffofi na na kasancewar ubangiji na allanta sun tabbata a gare shi to saboda haka wannan ya nuna Allah yana shi kada yake da cancanta na abota mai yasa sai Allah sai ya biyo da jimlar neman ai imani sai to aminu billahi in dai waɗannan abubuwan su tabbata kun gane su na Allah to ku yi imani da Allah ku yarda da ubangiji a matsayin ubangiji ay dumu alal iman wato idan yannan ya zama khidaba ne ga mu'minai in sura ce madaniya to ku dawwama akan imani da Allah tun da gashi kun ƙara samun ilimi akan waye Allah ku dawwama akan imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzan Allah wa an fi sannan ku ciyar fi sabilillah ku ciyar a cikin ɗaukaka addinin Allah mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar a cikin hanyar Allah ku ciyar daga ma ja'alakum ku ciyar daga abun da Allah ya ba ku ya sanya ku mustakhlifina ababan halifantarwa ne fihi ababan halifantarwa ne a ciki mimma ne kamar dukiyarku kun halifanci man taqaddamakum wanda suka rigaye ku wa saykhulufukum fihi man ba'dakum wa saykhulufukum fihi man ba'dakum kuma wanda su zo a bayan ku su za su halifance ku akai nazala fi gazwatil usra wannan a wani fadin aya ta sauka ne a gazwatul usra wa hiya gazwatul tabuka yakin tabuka wato kaga nan akwai abubuwa kamar guda biyu da wannan jumla take nuna mana abu na farko shine dukiya da mutum yake da ita to wato ba mallakar sa bace ba tashi ta kashin kansa kamar Allah yana nuna wannan dukiyar an baka ruko ne an baka aiki ne naka sanya ta a inda ya kamata ka sanya kawai aikiyar saka amana ce ta Allah a gunka ka sanya a gurin inda ya kamata sai saka yace wa antukum mimma ja'alakum mustakhlifina Allah ne ya dora ku ruko ya halifanta da ku dan da an ba wasu yanzu ba sa nan to yanzu sai Allah ya dora ku a hali badar ku akan wani dukiya ku raba bayan sa ku sa inda ya kamata sannan kuma a cikin jumlar mustakhlifin nan jumlar ta nan kuma za a halifance ku kuma dukiyar nan haka za ku tashi ku bata waɗansu su gaje su halifance ta to sai kaga ashe ba mallakar ka ce mallaka ta har abada ta dindindin ba an baka ruko ne na halifantarwa ma'ana an ce an halifantar da mutum to an dora shi akan gurbin da ba nasa bane gurbin wani ne kamar kamar kamar ya dawudu ya dawudu ya ayata ne inna ja'alna khalifatan fil ard ko mun sanya ka mun halifata da kai a bayan kasa kaga haka yana nufin wato shugabanci da zai yi da rike bayan kasa da zai yi ba aiki sama ne wannan aikin Allah ne zai tsaya ne a gurbi na taimakawa Allah da yake bayan sa shi zai wannan aiki shine khalifa din to shi ma nan dukiya wanda aka dora akai abu ne na Allah dan za a ba bayan Allah sai ya dora wasu akai kuma su ma zai dora wasu kaga tun daga nan kamar an yi wa mutum faɗan cewa kada ya rudi kamar abinsa zai kara zai zai taba ba kayan sa bane ramar na Allah ne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi wannan wasu malaman sun ce yakin tabuka ne saboda tabuka tana da nisa daga tabuka zuwa cikin zuwa Madina akwai nisa sosai kuma baya ga nisa din sanda za a je yakin akwai tsanani kala biyu akwai tsananin zafin rana da ake ciki bayan tsananin zafin rana kuma akwai tsanani na rashin wadata a lokacin to shi yasa ake cewa yakin ma jaishul usra rundunar da aka yi ta a lokacin tsanani to wasu sun ce lokacin ne Allah ya saukar da wannan ayar dan a kwadaitar ga waɗanda suke da shi su taimaka su bayar da wani abu a je a shirya wannan yaki na musulunci sannan abu na gaba a wannan aya shine wato nuna muhimmanci abubuwa na ibadu kowanne yana da daraja amma ciyarwa infaki taimako da dukiya da abin duniya waɗanda ba su da shi a lokacin bukata amfaninsa a lokacin da ake bukatarsa ya fi kowace irin ibada shi yasa a kaga nan bayan imani Allah kai tsaye sai ya rabanya ce wa an fi komin ma da alaku kuma a baya zai rarta balada ba ibadar da a lokacin da ake bukatar in faki to ba wata ibada za ta iya mai gurmin ta fi kowace ibada ya tana da muhimmanci shi yasa waɗanda ba su in faki ba har a suka zo wa fati zaka ji a ayar da Allah ya ga wani a sosu tagabun a suratul munafiqun ayar take magana irin nadamar da mutane da suka je lahira za su akan aikin alheri to da cikin nadamar da su babu abin da za su yi nadamar rashin yin sa a duniya kamar ciyarwa haka Allah gana a wannan aya ta suratul munafiqun ah wa anfiqu mimma razaqnakum ko sai ce min qabli an yati ahadakumul maut ku ciyar da dukiyar da aka ba ku tun kafin mutuwa ta zo ta riski mutum fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa sanda mutuwa ta riski mutum a lokacin zai ringa yin buri ce ya ubangiji ko za ka dan jinki samu ila ajalin karima a dan ƙara min wani lokaci fa asaddaka na samu ƙarin lokaci na yi infaki na ciyar na yi sadaka kaga bai faɗi kowane aikin alheri ba wanda ya ga mutuwa abinda kada ya buri ina ma zai samu ƙarin lokaci a duniya in ya samu da infaki ne sai ta yin sadaka to lallai ciyarwa ciyar da bayan Allah a lokacin bukatar haka babu ibada da ta kai wannan girma wanda kuma wannan dama ce da za mu yi amfani da ita lalle mu kira muna ƙara yin kira ga duk wanda suke da iko ga duk wanda suke da wadata a daidai irin wannan lokutan da ake yawaita ayyukan alkhairi na ramadana to a sanya aikin ciyarwa a gaba fiye da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da abubuwa da yawa na taimako yana da abubuwa da yawa na alkhairai da yake bayi amma idan aka zo watan ramadana to babu aikin da manzon Allah yake ninnin kashi kamar ciyarwa wanda har ainihin malamai na ruwaya sun kawo hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyauta amma fa kyautarsa ta ban mamaki ba musamman a watan Ramadan nan kana ajwa da ma yakun fi Ramadan haka manzon Allah yana da alkhairi da kyauta saboda wata kila a lokacin Ramadan dama wanda daga darasin da yake ciki shine shi wanda yake da wadata a koya masa radadin wahala shi kuma talaka a koya masa juriya a cikin babu shine babban darasi wanda yake da wala kullun yana da ikon ya ci abin da yake so abin da yake so a dan sa masa ya jiya a she marasa shi wanda ba su samu ga dan radin da suke ji shi kuma talakan ya koyi juriya ya gane yau fa gashi ko da ma an bani gashi yau da tilas ba yadda zan na amfani da abincin nan sai na kai wannan lokaci to me shi ya koyi halin da na kasa suke ciki shi kuma wanda ba shi ya koyi juriya to shi sa manzo Allah yake amfani da mu sai ya ta yin alkhairi ya ta yin kyauta saboda kyauta a daidai lokacin duk wanda aka yi wa alkhairi a lokacin to ta fada a gunda ake so ta fada ne saboda yana da bukatar sa to wannan ayar darasi ce babba akan darasin ciyarwa da kuma wata ai saboda haka lallai masu shi ayi amfani da wannan lokaci na Ramadan a takaita abubuwan da ba na tilas ba abubuwan da ba na farilla ba abubuwan da ko ba a Ramadanun ba za a iya yin sa bukatar su ba ta kai ba kamar ɗaukar nauyin karatu kamar ɗaukar nauyin lokacin shan ruwa a yi kiran sallah a ce lona lokacin shan ruwa ne alhaji wani ne ya asa duk waɗannan annasasari abubuwa ne ba tilas ba ne ba akwai rediyo akwai waya akwai abubuwa da za su gaya mutum lokacin shan ruwa shi ma alheri ne amma dai ba shi ne a ala ba ba shi ne a wula ba a ciyar da waɗanda ba su da shi a duba inda marayu suke da inda aramil suke a ba su abincin da za su sha ruwa a ba su abin da za su yi bukatunsu na azumi a ba su abin da za su hidimomi na sallah wannan alherin sabon Allah ba kaɗan ba ne aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi Allah ce ku ciyar daga abin da Allah ya ba ku ya sanya kuna halifofi fihi a cikin sa fallazina amanu minkum Allah ce hakika wanda suka yi imani minkum wanda suka yi imani a cikin ku wannan min din wato ana nufin min bayaniya fallazina amanu minkum ay wa hum antum wanda suka imani wanda ku dai ake nufi sahabban manzo Allah da suke ji saboda shi dai inda aka khidaba na Qur'ani to idan awamir da nawahi ne to wannan khidaba ce ga mu'minai ba a kiran kafiri da ya azumi saboda dai inda kaje aka yi amru khidaba ta amru da nahyu to wannan mu'min ya ke yi ba saboda kana falladina amanu min tunda an ce an fi kumin ma da alaƙon mustakhalafi na fi an ce a yakin tabuka ne da mummina ake to ballazina amanu minkum sai a ce aywahum antum ku ake nufi daga shi kafiri ai bai ma shigo musuluncin ba shi kiran da ake masa khaidabarsa shi ne ya shigo musuluncin ne ma tukunna to fallazina amanu minkum wanda suka yi imani mu'minai sannan wa anfaqu kaga saboda muhimmancin ciro anan duk inda Allah zai faɗi ladan masu imani sai ya rabanya shi tafal ladina amanu wa amilus salihati ne amma anan sai ya kauce wa amilus salihati saboda a wannan gurin darasin ciyarwa Allah ke koyarwa sai su tafal ladina amanu minkum wa anfaqu wanda fa suka yi imani kuma suka hada imanin da harka ta infaki ciyarwa saboda dauka kalmar Allah wannan isharatun ila usmana radiyallahu anhu wannan idan mun dauka ayan nan ta sauka ne akan yakin tabuka to wannan ana yin nuni ne ga kamar sayyidina usman saboda shi sayyidina usman yayi cewa mai nauyi a yakin tabuka yafi kowa bayar da dukiya ya bada a ainihin yayi tajhizin mutum 300 da za su je yakin tabuka da abincin su da dabbar dabbar da za su hau da komai to nan in mun dauka tabukan ne to nan fallazina amanu minkum wa anfaqu ana nufin irin sayyidina usman wanda suka yi imani wa anfaqu suka ciyar lahum ajrun kabir lalle wannan suna da wani irin lada kabir lada mai girma babban lada a gurin Allah to wannan da yace isharatun ila usmana ce yasa ce idan mun fassara akan yakin tabuka amma akwai ka'ida na ta malamai sai cewa al-ibratu bi umumil lafz saboda wannan ismul mawsul din har harful mawsul na allazina da kuma ismu din na amanu to wannan yufidul umum saka fallazina amanu minkum duk wanda ya imani a cikin jimlan muminai wa anfaqu kuma yake yin infaqi ke cewa har yau din nan har gobe har a tashi duniya lahum ajrun kabir duk wanda ya wannan aikin to zai samu wannan babban lada mai girma da ake bawa wanda ya irin wannan aiki din
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد ذكر ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن إن كنتم كنتم مؤمنين Allah ce wa malaku me ke gare ku me yasa me ya same ku ayu la tu'minuna billahi nan kaman malakum din nan wato wannan jumla ce ta'ajjubiya abun mamaki me zai sa la tu'minuna billahi wa rasul yad'ukum litu'minu me zai sa ba za ku yi imani da Allah ba wannan khidabul lil kuffar da kafirai aiki anan ai la mani alakum min iman wannan kamar a cikin nan an ishrabin akwai ta'jibi ya ba za ku yi imani da Allah ba war rasul yad'ukum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ku yanzu yana kiran ku zuwa ga Allah saboda duk wanda zai yi kira duk wani abu na iya lafazi da zai sa a yi kiran mutum da lafazi manzon Allah ya fi kowa iyawa sannan duka wani hali mai kyau da zai baka sha'awa ka yi sha'awa mai wannan halin manzo Allah ya fi kowa saboda haka su da suke tare da manzo Allah sun fi kowa ganin halayensa masu kyau wanda wannan halayen za su naka cewa lallai wannan mutum ne abin nan da ake ce masa mutum na daban mutum ne wanda babu irinsa halayensa ba wanda yake da irinta jabbar din abu ne to kun ga manzo Allah amma ba za ku imani ba wannan tayi kama da ayar Ali Imran da Allah yake cewa wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatul lahi wa fikum rasulu yaya za a ce ku zama kafirai wa antum tutla alaikum ayatul lahi ta yaya za ku zama kafirai gashi kuma ana karanta muku ayoyin Allah suna sauka amma yanzu kaga ayoyin sun gama sauka ko bayan sun gama sauka sai dai malamai su yi mana bayanin sun gama sauka to amma ku a lokacin gashi yanzu kuna ji manzo ana cewa an saukar da aya kaza Allah ya ce kaza kullun kuna ji wahayi na sauka kuma ku yi kafirci sannan kuma abin mamaki na gaske wa fikum rasulu ga manzan Allah fa yana cikin ku ya tare da ku amma ba ku imani wannan wani irin abin mamaki ne to irin wani ayyukan wa malakum la tu'minu ya ba za ku imani ba wa rasuli yad'ukum ba na wannan kiran da aka muku an ce muku aminu ku imani din duk sababin da yasa ku imani yana tare da ku saboda war rasuli yad'ukum alhali ga manzo fa yana cikin ku yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum manzo yana kiran ku don ku imani da Allah ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum kuma gashi dama وقد أخذ كو أخذكم يتي بدم الحمزة وكسر الخاء وقد أخذ ميثاقكم وبفتحهما كو وقد أخذ ميثاقكم ونحن ما بعدهما ميثاقكم واتو ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم awar a kira'an wa qad ukhiza mithaq gashi ko da man tintin fa an dauki alƙawarin ku ai da man an dauki alƙawarin su waɗanda Qur'ani ke sauka kamar nan Allah yana magana da in an ce suran madaniya ce Yahudawa da suka taru a garin nan suna jiran manzo ya zo don su imani ai da mun sun zo sun taru a garin nan idan manzo ya bayyana su imani kuma sannan tintini annabawan sun gaya musu cewa manzon nan zai zo ko manzo na karshe ya gaya musu annabi Isa go ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayni wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad kaga sun san da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga musu imani sannan Allah yana faɗa cewa ya dauki alƙawarin su wa idza khadha Allah mithaqan ladina lamma ja'akum rasulun musaddiqun lima wannan ayat da nake nema ta Ali Imran summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum misakan nabiyina ne ko yawa idza kana Allah misakan nabiyina yawa ita ce idza kana Allah misakan nabiyina lama atainakum min kitabin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala aqratu to wannan ayar shine manzannin nan kowane manzo an dauki alkawari akan cewa manzon Allah in yazo zai yi imani da shi ma wannan manzancin nasa kuma kowane manzo ya rike alkawarin ya bar wannan alkawarin akan al'ummarsa in zai tafi zai gaya musu idan manzon Allah ya su imani to yahudawa kuma sun san da haka wanda kuma su ne suka tare a madina suna jiran zuwan manzo to shi ne Allah ya ga musu to ya ba za ku imani ba da manzon Allah ga manzon Allah din ya bayyana wa qad ukhiza misaqukum da man tantana kuma an dauki alkawarin ku na cewa idan manzon nan ya bayyana za ku imani kuma kun yarda da haka wa qad ukhiza mis ko kuma wa qad akhadha wa qad akhadha misaqukum nan da yace li tu'minu bi rabbikum me yasa ba za ku yi imani da Allah ba wa kad akhadha mithaqakum alhalin ubangiji ya dauki alƙawarin ku da za ku yi imani shi kuma nan in an yi fikira a sai malaka ya fassara wa kad akhadha wato suna nufin mithaqu alamu zarr kenan wato tun san da Allah ya halitta tun bai busa wa kowa rai ba tun da san da Allah ya fara halitta ta farko din nan Allah yana faɗa wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala cewa ko a alamun zarri ne duk dan adam wato ya dauki alkawari Allah ya tambaye shi ni ne ubangiji ya ce eh kai ne ubangiji ya yadda to ya kuma yanzu gashi an zo duniya lokacin da imanin zai amfani kuma ga manzo ya zo ya da imanin amma kuma ku yin imani amma alaikum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum daga nan ayat kuma malamai na usul fiqh suka dau dokanan cewa la hukuma illa ba'da rasul cewa ba wani hukunci ba wani takalifi ba wani aiki ba wata shari'a sai manzo ya zo ya kawo ta ita ce war rasulin me yasa ba ku imani ba alhalin manzo ya kira ku kaga da a ce manzo bai kira ba Allah ba zai musu faɗin ba su imani ba amma tunda manzo ya zo to imani zai fara aiki shine la hukuma illa ba'da ar-rasul ba wani hukunci ba ta doka za ta yi aiki sai bayan manzo ya zo ya kira faqad wa khidha misaqakum alayhi alhalin an dauki alƙawarin ku akan imanin nan ai akhadahu Allah fi alamin zarr Allah da ta alƙawarin nan tun a can alamun zar. Alamun zar wato ana nufin halitta ta farko kafin Allah ya halitta ta biyu ta zahiri da muke kallon shine alamun zar. Saboda wannan sabani ne mai yawa a gurin malamai cewa a halitta Allah subhanahu wataala jiki ya fara halitta ko ruhi. To abinda malamai suka fi karfi akai shine Allah ya fara halitta arwahu ne sune rawuka. Da Allah ya annaba Adam sai ya fidda rayukan daga damar annaba Adam shine alamun zar din. ma'ana lokacin suna a kamar kwaya in an ce kwaya ba kwaya hatsi ba asalin kwayar da ake kamar kwayar zarra abin da ya fi kuma kankanta na kwaya to lokacin yan adam suna a wannan shine shine azzarra din shine zarra shine wannan kwaya din to lokacin yan adam suna a wannan alamu zarrin da Allah ya halitta to adadin wannan rayu wanda duk za su zo duniya Allah ya fidda su a wannan lokaci amma ba a halice mu mun zo wannan duniya ta yanzu ba to a wani lokacin Allah ya tambayi dukkanin halitta na cewa kun yadda alastu bi rabbikum ni ne ubangijin ku kun san da haka kuma halittu duk a lokacin suka an kace kalubala kamar da Qur'ani ya gaya mana to wannan halitta wannan lokacin shine malaka cewa alamul zar halitta ta farko lokacin da ba a zo ba in ya so kuma sai daga baya Allah zai halitta dan adam ta hanyar samar da shi ta hanyar haihuwa da ake yi to a wannan lokacin hina ashadahum ala anfusihim sanda Allah ya kafa wa bayi hujja akan kansu alastu bi rabbikum yace ba ni ne ubangiji ba kalu bala bai duk aka amsa shi Allah kai ne ubangiji to me yasa za ku saba wannan alƙawarin in kuntum mu'mini in dai ku mu'minai ne ai muridin al-iman bi in dai kuna son ku gazzata wannan abu da kuka dauka na alƙawari to fa badiru ilayhi ku maza maza ku gaggawa zuwa ga wannan imani din na'am anan kawo ci gaba wannan ayar in kuntum mu'minin ai kaga Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum kaga ba ta da imani aka ce me yasa ba ku imani ba sai a ƙarshe Allah ya ce kuma in kuntum mu'min in dai ku mu'mini ne ku yi imani to me ake nufi da wannan sharadin sai malamai suka cewa ai ayan nan ana magana ne da Yahudawa da Nasara tunda su manzon Allah ya tarar a Madina su yake gayawa sakon nan to ai in kun tunda cewa kad akhadha mithaqakum wato annabawan su kamar annabi Musa kamar annabi Isa saboda su din Yahudawa na annabi Allah ya faɗe su ai Allah ya yabe su Allah yana faɗin cewa allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya allazi yajidunahu maktuban indahum daman akwai labarin annabi da a cikin attaura sun sani kuma an gaya wasu haka sun san zai zo za su imani sannan annabi isa shi ne annabin su nasarawa shi ma ya mutu bishara wa mubashirin bi rasulin ya ce min bada ismu ahmad haka sun yi imani da annabi musa da annabi isa kuma sun san da zuwa manzon allah to shi sa allah ya ce to me yasa ba za ku imani da bir war rasul ya dukum me yasa ba ku imani da allah da manzo annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam gashi annabawa kad akhadha mithaqakum allah ya dauki alƙawarin ku a hatan annabawan ku ku imani in kuntum mu'minina in dai imanin da kuka yi da annabin Musa da annabi Isa na gaske ne to yanzu ma ku yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka in kuntum mu'minina ai bi Musa wa Isa ko kuma in kuntum mu'minina wato in dai da gaske antum muridinal iman in dai da gaske kun yi niyyar da man za ku yi imani da annabin nan in ya bayyana to gashi ya bayyana gashi a tsakaninku yanzu ku yi imani din huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat Allah subhanahu wataala shine huwa shine wanda yulazzilu ala abdihi Allah shine wanda yake saukarwa da bawansa ayatin ayoyi bayyinatin mabayyana ayatul qur'an menene magazadin wannan ayar anan bayan ana kira a imani me yasa ba za ku yi imani ba sai Allah ta huwa allazi yunazzilu ala abdihi to magazadin ta ma'anar zuwan ta anan shine me at-tasdiqu bi da'wati rasul ai tunda Allah ce war rasul yad'u gafa manzon nan yana kiran me yasa ba ku imani ba sai Allah ta huwa allazi yunazzilu ala abdihi to ku sani Allah subhanahu wataala shi ne fi saukowa da ba wani nasa ayoyin nan da yake kiran ku zuwa gare su saboda haka wannan huwan ya koma wa Allah subhanahu wataala wanda aka fahimce shi a lafazin wa qad akhadha mithaqakum Allah ya dauki alƙawarin ku fi imanin nan kuma dama Allah da yake alƙawarin ku shi Allah shine yake saukowa da manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake saukar masa da waɗannan ayoyi mabayyana na Qur'ani da yake kiran ku yunzilu ala abdihi shine mai saukowa da ala abdi akan bawansa nan ma Allah ya uduli bai ce huwa allazi yunzilu ala rasulihi din ba shine saka da wannan manzon bai sai ta ala abdihi saboda me abu biyu na farko tashriful lirasul dan ya girmama manzon wannan manzon bawa na ne na musamman sannan kuma bayan ya tashrifin manzon sannan kuma ya jawo hankalin su na su imanin saboda wannan manzon yadda manzannin ba ya ce bayin Allah kuka yi imani da su shi ma wannan bawan Allah ne irin su an kamanta mai su manzo an kamanta musu manzo da annabawa wanda su kuma sun yadda da su sun imani da su ayatin bayyinatin Allah ne ke saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ayatin bayyinatin ayoyi mabayyana li yukhrijakum saboda manzo ya fitar da ku min zulumati manzo ya fitar da ku daga cikin dukkai alkufur dukkai na kafirci ila nuri zuwa hasassakai na imani wa inna Allah bikum lara'ufur rahim hakika Allah subhanahu wataala bikum Allah subhanahu wataala ai fi ikhrajukum min alkufri ila imani wannan abin da Allah ya muku ya aiko muku manzo yake fidda ku daga duhu zuwa kafirci to wannan abin da Allah ya muku lara ofin Allah mai jin kanku ne rahimin mai jin kai mai tausasa muku ne da jin kai shi sa Allah bai bakku ba manzo ba da Allah baya san ku da rahama da jin kai to da ba zai turo muku da manzo ba to amma san ku da rahama da jin kai sai ya turo muku da manzo ya kawo muku shari'a mai kyau wanda za ku yi rayuwa mai kyau a duniya ku yi rayuwa mai kyau a lahira wannan jin kan ubangiji ne
وما يكون على كل وجود عند الله وما لكم ألا تنفذوا بذنب الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منهم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أهل درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعدناه الحسنى
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير wannan aya za ta faɗi darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta faɗe su baki ɗaya jimilla kuma da tafsili ma'ana sahabban manzon Allah suna da daraja da babu wanda ya kai su kuma a cikin su ma akwai mufadala a cikin su ma akwai fifikon na daraja wani yayi wasu ayyuka da suka sa ayyukan suka sa ya dara wani a daraja a cikin sahabbai ma kamar yadda a cikin mu'minai ma haka abin ke to a cikin sahabbai ma haka tsari yake wani ya dara wani a daraja amma wannan dara wani a daraja ba ya nuna wanda aka dara din ba shi da daraja ba baki ɗayan su suna da kima da daraja a gurin Allah kuma dukkanin su Allah ya musu alƙawari na aljanna to Allah zai faɗi darajojin su a wannan ayar ta hanyar ƙara kira Allah zai cigaba da yin kira ne akan wannan ciyarwar da ya ce aminu billahi wa anfiqu to sai Allah ya ƙara faɗin me zai hana mutum ba zai wannan ciyarwar ba sai ya faɗa har a cikin sahabbai ciyar wannan fa ta daga wasu ta rage darajar wasu saboda haka lallai ce wannan tana da amfani aminu bi- wa malakum me ke gare ku ba da imanukum me yasa har baya kun imanin kuma Allah tunfiku wannan Allah din a qira'at fihi idgamu nunu an akwai an an shigar da nunin a cikin lamun la me zai hana la tunfiku me zai hana ya zamana lamarin ku ya kasance ba za ku dinga wannan ciyarwa ba fi sabilillah me zai hana bayan an ga muku fadalolin nan bayan kun yi imani bayan manzo ya kira ku bayan kun Allah ya ce ku ciyar din to me zai hana ku yi ciyarwar sai Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard idan mai ciyarwa yana jin tsoron kada ciyarwa ta karan mai da dukiya ne Allah ce ba haka bane ba gadan sama da ƙasa duka na Allah ne arzikin sama da ƙasa Allah ne zai gade ma'ana gajewa shine Allah ne zai maye shi yana hannun Allah duk shine zai ba wanda ya so kamar yadda mai gado dukiya ce ya maye ta ta wani ta zama tasa to shi ma duk abin da yake sama da ƙasa mai shi zai kare ya zama na Allah ne Allah kuma shi zai sashi inda ya so saboda ka bayar da dukiya a ciyarwa ba zai ƙara maka da dukiya ba kadai ka bawa Allah ne wanda kuma shine dama yake da gajewar sama da ƙasa to walillahi mirasu samawati wal ard duk abin da ke sama da ƙasa na arzikin su na wadata su na kaskokin arziki duka na Allah ne bima fihi ma da duk abin da ke cikin sama da ƙasa da fa yasilu ilayhi amwalakum min ghairi ajril infaq saboda haka dukiyoyinku duk za su je ga Allah ba tare da ladan ciyarwar ba ma bi khilafi ma law anfaqtum wato fa yasir ilayhi amwalukum dukiyoyinku abinda ake nufi anan dukiyoyinku duk za su koma ga Allah ko da a ce baka ciyar ba dukiyar za ta kare idan wannan kuma Allah ya zama ta koma ga daman ya sanya ku ne musakhalafin sannan kuma ya bayar da ita ga wanda yau shi yace min gairi ajril infaq ba tare da wai in ma kun ki ciyarwa ba tare da wai kun ki- ladan ya ki zuwa gare ku dukiyoyin ma kansu ko ba ku ciyar ba za su ji ba tare kuma da kun samu ladan ba an gane to kaga ashe tunda dukiyar za ta koma ga Allah gara ma ka ciyar da dukiyar nan a hanya ta Allah din ya zama na bayan ta koma masa za kuma ka samu ladan ciyarwa amma in baka ciyar ba to dukiyar da ya ta koma masa sannan min gairi adral infaq ba tare kuma da ya baka ladan ka ciyar bane ma'ana dukiyar ta koma masa ba abin da ka yi dawo maka so da ka gaga ashe gara kai ciyarwa wadda ke da lada Allah in ya karba zai sanya maka albarka a duke kuma zai baka ladan ciyarwa da ke lafi mala an faktum ha gani sabani a ce inda kun ciyar fa tu'jarun to idan kun ciyar tu'jaruna za a ba ku lada akan wannan ciyarwa sai Allah subhanahu wataala sai ya fara fadan girma na ladan ciyar wannan sai Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath ku sani man anfaqa min qabli al-fath wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabli al-fath tun kafin ayi budi ayi fatahu makka wa qatal kuma aka yi yaki da shi tun tun kafin ayi fatahu makka la yastawi wannan ba zai yi daidai da wanda ya ce da dukiyarsa min ba'dal fatahi ba ai wanda tun farko tun ana a maka tun ba a tun kafin a zo a yi fatahu makka tun a baya ba a zo yau tun tsananin bukatar bai dauki dukiyarsa ya ciyar to wannan ba zai daidai da wanda sai bayan da aka fatahu makka arziki ma ya wadata kowa ya samu dukiya sannan shi ya ba da dukiyarsa ya taimako da ita ba ba su yi daidai ba wannan fatuhu ne ce min qabla al-fatihi ay fatuhu makka kafin ay fatuhu makka ko kuma sulhul huday fatuhul hudaybiya inji wasu malaman tafsiri da dama wato lokacin fatuhul hudaybiya saboda an san fatuhul hudaybiya shine wannan umar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tuho sai ya zamana bai samu yayi ta ba ai an ce ai budi ce a gurin manzon Allah saboda abin da biyo baya mun sha karantawa to wanda suka ciyar da dukiyarsu kafin a tuho hudaybiya kaga su sun ciyar ne dan Allah ba abin da suke tunani na wani yaki dan a zo a yi manzo Allah ya umara su taimaka to ba za su yarda da waɗanda sai bayan da aka yi sulhin hudaybiya aka samu yarjejeniya manzo Allah zai dawo sannan suka ciyar wasu daga baya ba saboda haka su sun yi ciyarwa ne bayan sun ga dalilan ciyarwa a fili cewa yanzu dole ana bukata saka su ko waɗancan sun yi ne ba su ga dalilan ciyarwa na tilas irin waɗannan ba saboda haka wanda suka yi tun farko su ne sabiquna ba za su zama daidai suke alada da waɗanda su ba su ciyar ba sai daga baya wanda suke su sai mun ba'dul fatih din la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal Allah ce ina ai ulaika wanda suka rigaya suka ciyar kafin ai fatu makka a azamu darajatan wannan su suka fi girman daraja su suka fi girman lada min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wannan su fi girman lada fiye da waɗanda su suka ciyar da dukiyarsu daga baya wa qatalu sannan kuma suka yi yaki nan kuma wasu ma suka ce a'a ba wannan ba jama'a sahabbai ne guda biyu waɗannan sun yi imani tun kama ya fatahu makka al'aitulul hudaybiya sun yi imani sun ba da dukiya an yi duk wannan yakin da su bayan nan sai waɗansu suka ƙara musulunta suka ƙara yin imani sannan bayan sun musulunta sun imani su ma suka ba da dukiya su a aikin Allah kaga ba laifi suka ba baya da wasu ba tun da lokacin ba su da imani ba su shigo cikin musulunci ba to amma duk da haka tun da waɗancan sun bayar tun a farko sun samu asbaƙiyya to sun wuce su a lada ba ɗaya suke da su ba a lada kamar yadda akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda kan wannan Abu Sa'id al-Khudri ya faɗi ya ce wannan allazina anfaqu min ba'd wa ghasalu din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce wadannan ya tambaye manzo Allah ya ce man hum ya rasulullah su waye wadannan allazina anfaqu min qabl fatahin su waye a cikin sahab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wadannan wadansu daga gaske ne da sahabbaina kuma araqu af'idatan wa alayna quluban minkum sun fi ku taushin zuciya mazan maza so suke kawai a ce ga abu na alheri su yace su ne maza la ce hum ahlul yaman wadansu ne da su zo daga mutanen yaman maza ce ala innal ala innal imana yamani wa innal hikmata yamaniya yace imani fa yana yin wajen yaman din nan saboda wadansu mutane ne na yaman da Allah Allah suke ai a ce ayi kaza na taimako su bayar su waɗannan mutanen to a wannan ruwayar kamar su ake nufi sai manzon Allah sai sai na shi Abu Sa'id ya ce to shin ya rasulullahi hum khairun minna a hum khairun minna am nahnu khairun minhum da mu da su wane ne ya fi alheri da su waɗannan din da aka faɗa da mu sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ai sun fi ku alheri sun fi ku alheri a tarwaya kuma a'a su waɗannan allazina anfaqu min ba'd wa qatalu din sune ahli jama'a akwai sabani na riwaya su wannan ahli jama'a sune allazina anfaqu min ba'd din sune wanda su zo daga baya din to sai ga musu to ba za su yi daidai da wannan na farkon ba wanda wannan hadisi shine asalin hadisin nan na lawa an faqa ahaduhum misla misla uhudin zahaban ma balaga nasibahum din to a wannan hadisin wasu malamai sun ce su ne da mutanen Yaman din da za su zo daga baya za su yi imani ba za su ga Abu Sa'id al-Khudri amma dai ba su daidai ku ba sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce to waye fa alkhairi sai manzo Allah ya ce ku ne kuka fi su alkhairi saboda da za su ci yadda da za ta ciyar da kamar dutsen uhudu na zinare ma balaga nisfa zahabikum ba zai kai ɗaya daga dinaran ɗayan ku idan ya bayar ba bal wala ne ko rabin naku ma ba zai kai ba kaga wannan dai me yake fa a cikin sahabbai ma akwai tafawuti akwai fifiko da daraja waɗansu sun tsara wasu saboda asbaqiya na aikin da suka riga suka yi amma dan Allah subhanahu wataala ya kulle kofa kada ya zamana sai kariya cewa waɗanda aka ce sun fi din nan kamar waɗanda aka fi su suna da dakasu sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kullan amma kowane daya min al-fariqain daga dukkanin guda biyu din wa fi qira'atin bir raf'i ko kullun wa kullan wa'ada Allahu al-husna amma kowanne Allah ya masa alƙawari na al-husna Allah zai ba ta lada na kyautawa shine bi shine aljanna Allah zai saka wa kowanne da gidan aljanna wannan ayar daga ta malamai na ahlus sunna suka tana cikin inda malamai ahlus sunna suka istinbadin fifiko na ainihin sai na abubakar Allah ya kara masa yadda afdaliyarsa akan dukkanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun ce wata rana ainihin shi sai na abubakar lokacin da za a tafi wannan jeshin usra din manzan Allah ya ce a bada komai to shi manzan Allah shi sai na abubakar ya bada dukkanin dukiyarsa ne kamar da ruwa suka inganta wanda ayat wani ba shi da riga sai riga guda daya suka ce fatahallala aba'atan sai kamar riga guda daya wanda sai da ya dan yi mata ciko ma shi ne ta hallar da ya dan cuccusa mata wani abu inda ya dan bai kai ba a cikin ta ya rataya ta wanda Allah ya turo malaika Jibrilu ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka gaya wa sahibinka cewa shin wannan halin da ya samu kansa ya yarda da abin da Allah ya tasha cikin na babu saboda ya ba dukiya ga Allah ko kuma ya ji damuwa a ransa sai da baka ce a'a yace aini inni radin anillahi wa rasuli ni na ji daɗi na gode da na ba Allah da manzon Allah ko sai karba wannan babu mutalaman ba to daga nan malisto wannan ayat ta sauka ne akan wani aikin da Allah ya to la yastawi waɗanda suka yi ciyarwa farko kafin aje yakin nan kafin aje yakin fito maka ko kafin aje sulhul hudaybiya ba za su daidai da wanda suke daga baya ba to su kuma wanda ya fara yi wane ne sai na Abubakar ne Allah ya kara masa yadda radiyallahu ta'ala anhu to daga nan malamai suka yi isin bai da irin wannan ayin cewa sai na abubakar yana daga asbakiya sannan akwai wasu hadisan da suka nuna shi sai na abubakar shine awwalu man amana kuma shine awwalu man aslama eh shi ya fara musulunta akwai hadisin ainihin ah, ba Abu Sa'id al-Khudri bane ba akwai hadisin da wannan cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yazo gurin manzon Allah zai ya- yana jin ana ta bashi labarin manzon Allah yana a Makka amma da yazo zai imani yazo ya samu manzon Allah yace yana za gurin manzon Allah sai ya ce da manzon Allah man anta waye kai wannan hadisin yana a Muslim sunan sahabin ne bai zo ba Abu Sa'id al-Khudri bane ba eh gun manzo Allah ya ce masa man anta manzo Allah ya ce sai ce masa nabiyun ni man annabi ne sai ce wa ma nabiyun menene annabi sai ce rasulullah dan aike daga Allah sai ce to bima za arsalaka me ubangiji ya aiko ka da shi sai ce ya aiko ni anta abdullah wala tushku bi shay'an wa kasril asnami wa silatil arham abautawa Allah kada ku yi wa Allah shirka sannan a kakkare gumakan nan sannan a dinga sada zumunci sai ya ce da alawar sai ya ce to wa man ma'aka wane ne tare da kai akan wannan da'awar sai ya ce ma'i hurrun wa abd akwai da guda ɗaya akwai bawa ɗaya yace walaysa ma'ahu yawma idhan illa ababakrin wa bilal daga sai na abubakar sai bilal kaga sai na abubakar shine awwal man aslam kenan wannan hadisin yana a riwayar imam muslim to kaga sai na abubakar ya zamana ya samu asbaqiya saboda wannan ayar take cewa wanda suka fara taimakawa da farko suka fara imani da farko sun rigayi wanda suka yi daga baya sannan wa hadisi sun tabbatar shine ya fara musulunta shine ya fara ciyarwa amma dai Allah subhanahu wataala ya jimla ce sabbin da duka ya ce amma wa kullun wa'ada Allahu husna baki ɗayan su Allah ya wa kowannen su alkawari na kyautatawa shine gidan aljanna babu wanda ba shi da daraja a gurin Allah a cikin su kowanne babba ne a gurin Allah Mm. shi yasa koda koda an samu tunda su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba ma'asumai bane ba su da isma za su iya yin abin da yake na laifi amma sai dai su a gurin malamai su suna da hibs da bambanci akwai akwai hibzullahi a tare da su Allah ya ba su kariya ta musamman ba ka samu sabon manzon Allah a cikin ayyuka na laifi abubuwa na son zuciya ba amma tun da yake ba ma'asumai ne shi ma'asumi shine wanda allazi usima min Allah Allah ya halicce shi zai iya yin zunubi amma Allah bai bashi na ba kwata kwata ba zai aikata ba shine annabi amma su sahabbai mahfuzai Allah ya halce su za su yi yin zunubi kuma za a iya ganin laifin ya faru da gare su sai dai ba sa yi saboda wannan kiyayewar Allah da ya musu to idan aka ga sun aikata wani abu na kuskure ya faru da gare su to su kiyayewar da Allah ya musu suna yin kuskure Allah yake yafe musu suna yin kuskure sai Allah ya ce kaza da suka yi kuskure ne Allah ya yafe musu amma misali guda ɗaya da muke saboda lokaci kamar ainihin abin da ya faru ga wasu daga cikin su a ranar yakin Uhud a ranar yakin hudun nan akwai wanda suka gudu sannan kuma mun sani yana da cikin manya-manyan alkaba'ir a tawalli yau masaha ranar da aka girka yaki tsakanin musulmai da kafirai wani ya juya ya gudu to an samu waɗanda da yaki ya tsanani suka juya suka gudu saboda tsananin yaki kaga laifi ne babba saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi laifin a matsayin sa na laifi amma saboda laifin ba sun yi shi ne na kin ko kuma san annabi ya cutu ba idan da munafiki ne ya gudu sai a ce to shi wannan ya gudu ne saboda daman Allah Allah yake a samu damar da annabi zai cutu to su ba sun gudu ne saboda kin annabi ko saboda annabi ya cutu ba a a halayya ta dan adam ta tsoro ko ta wani abu ya buduro ya sa suka yi wannan lifi na guduwa da gun yaki Allah fala innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastadallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wadanda suka gudu a ranar da rundunar mu me ta kabar suka hadin nan to wannan sai babban laifi kuma shaidan ne ya ja su suka aikata wannan laifi din mara kyau amma ta lashe amma wala kada afa Allahu anhu amma Allah ya yafe musu da su sabon manzo Allah ba ba sa laifi ba amma saboda ba ma'asumi bane amma idan sun yi Allah yana yafe musu take saboda kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai yanzu ai so kake Allah ya baka abin da kafa komai roka ka samu arzikin ganin annabi ko a mafarki ne kuma ka san ka samu wannan kara bauta to su ko kullun suna tare da manzon Allah to wannan yafi komai girma a cikin matsayin su to nan Allah ya nuna girman ciyarwa ne ita to har a cikin sahabbai fa har a cikin sahabbai wanda suka yi ciyarwa fari sun fi wanda sai daga baya suka yi saboda haka ina dai ƙara kira lallai masu wadata su kula da ciyarwa saboda muhimmancinta musamman a irin wannan lokacin da muke ciki na tsanani da kuma ainihin wani lokaci na ibada kaga lada biyu ne ga tsanani an ci da wanda ba shi da shi sannan kuma ga ibada an ci da wanda yana kan bautar Allah wannan abu ne mai muhimmanci wa kullum wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya masani ne dukkan abin da kuke aikatawa Mhm.
ما كان ليقل لما كان مثلا فلا يفوته ولو ولو أن كريم man zalla zai yuridu Allah qardan hasanan wane ne a cikin ku wane ne wanda allazi yuridu Allah wane ne wanda zai iya bawa Allah rance bi infaqi mali fi sabilillah wannan Allah ya musalta kansa saboda nuna muhimmancin ciyarwar dai Allah ya musalta kansa da mutum wanda ba shi da shi ya zo gurin mai shi yana nema amma ba dan Allah ba shi da shi ba saboda Allah ya nuna maka wannan abun fa da zaka bayar da ka bawa Allah saboda kamar yadda wanda ka bawa bashi dole sai ya dawo maka da bashin ka to haka idan ka bawa Allah fa Allah ya dauko ka sai ya biya ka sai Allah ya baka misali kamar mara shi ne yace ba na aro sai shi to waye a cikin ku zai ba Allah irin wannan rancen kuma sannan qardan hasanan alqardul hasan huwa alladhi la tabi'ata wala minnata fi shine rancen da mutum ba zai ringa gode sai na baka baka biya ni ba a a rance a jin dadin rai an dibi nafs sannan mutum ya zo roƙa shine qardul hasan mutum an dibi nafsin wa bashashtu wajh mutum yana jin daɗi a ransa da fitin fuska da Allah wani dan uzuri ne dan aramun zan yi kaza ka ce ha ba a wannan ba komai bane ba ai dukan da irin kai ta so ka zo ba komai a je ai dukan da ka samu ka biya shine rance mai kyau an ɗibi wajhin wa bashashatu wajh mutum ya faɗi kalma mai daɗi ya saki fuska kada ya bayar san da ya bayar cikin kunci kaga wannan da Allah yana nuna muhimmancin ciyarwa shi yasa sai yayi wannan misalin waye zai iya wa Allah irin wannan rancen mai kyau bi an yin fika hulillah ta yaya zaka ba Allah da shine kawai ka ciyar da bayinsa ba su za su biya ka ba Allah ne zai biya fa yudaifa hulo to shi ma anan wani kiran ga masu wadata ga masu taimako a irin wannan watan lalle alhamdulillah masu arziki da masu budi na abin duniya suna yin taimako da dama wanda ba sa idan ba su da yawa to suna yi ana kusantawa to amma gyaran da yake ciki shine Allah subhanahu wataala yana san alqardul hasani kamar yadda ya faɗa yana san rance mai kyau rancen da a bayar da sakin fuska da jin daɗi shi wanda zai bayar din to amma yanzu muna yin alqardu ghairul hasani shine yadda masu arziki da sauransu sai ga an zo an kawo kayan abinci da yawa ana yi amma fa ana kyam ana dauka ana daukan hoto da kyamarori mutum gashi yana raba wa talakawa yana ba mutane kayan sallah sai a sa a social media sai a sake a duniya wannan ba alqardul hasan bane saboda ka ba Allah rance ne amma kana aje shaida wani ya gani fa ka bayar Allah baya san irin haka shi kuma Allah kawai alƙarba kai da shi kai ciniki ka bashi ba sai ka sa shaida ba saka idan kai wannan alqardul hasan shine Allah yake bukata amma idan kai alqardu gairul hasan gaskiya Allah ma bai karba ba tashin farko bai ma karba ba a inda aka ce ya halasta malamai suka bada kofar mutum idan zai sadaka in zai taimako ya nuna wa mutane shine a sadaka ta dole kamar zakka to idan mutum zai zakka ta farilla to wannan ana so ya fito fili in ma so yake je rediyo ya je ya faɗa wannan bai da lafi dalili saboda shi ana so faɗar zai nabbahar da waɗanda ba su yi ba su ji ya gaya waɗanda ba su yi ba su ma su ga ana yi su saboda wannan haƙƙin Allah ne shi kuma haƙƙin Allah na dole ko kana yi kana tsaki dole sai ka bayar dai dan ko mutum zai sallah kafin ya sallah ne yana kunkuni dole dai sai ya yi to shi ma zakka duk tsakinka da jin haushinka dai sai ka yi sau daga wannan bai bata ba zakar ta yi sai dai larinta bai cika ba ita ma iya boyen ya fi ita ma to amma wannan alƙardul hasan tsakaninka da Allah to da Allah a daina wannan abin da ake yi mutum yana da so- abin nan feji in zai abu na social media ne a nuna an raba wa mutane a watsa idan ko mutum shi so yake shi celebrity ne duniya ta gan shi duniya ta yabi abin da ya to yayi guda biyu yadda yawa duniya ta gani din yayi wa Allah to yayi wanda Allah kawai yayi wa in an ɗauka ɗin an sa a shafinka saboda waɗanda suke son ka a duniya sun gani cewa ga wani ma yana taimako an tura to ka yi kuma wani tsakaninka da Allah kada kowa ya gani sai Allah samu suka ba su amma ba sai ka ɗauko ka wannan mutane ba alƙardul hasan baya buƙatar sa shaida to waye zai ba Allah irin wannan rance mai kyau fa yudaifa lahu sai Allah ya ninka masa wa fi qira'atin fa yudaifu bit tashdid in ka ba Allah sai ya ninka maka min asharin ila aksar in abu ɗaya ne Allah ya mai da shi goma ila aksara min sab'an sab'u mi'a har ya zama da yafi 700 ko kama zikra fil baqara kama yana faɗa a baqara ko eh masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kaga Allah ya ce bayan ya ce zaka samu ninki 700 sai ce amma kuma wallahu yudha'ifu liman yasha bayan 700 din Allah zai iya ninkawa ila ma la ya'lamu illa Allah to ka bawa Allah Allah zai ninninka maka alada walau huma almudha'afati ajrun karim sannan bayan an ninka maka ladan kuma yana da ajrun karim yana da wani lada mai girma muktarunun bihi rida wanda yana hada da yarda Allah wa iqbal da fuskantuwar Allah wato in Allah zai biyan biyan iri biyu ne shi in Allah zai biya ka zai baka ne muzaffan zai ninninka maka wajen biya sannan bayan an ninninka maka walahu ajrun karim za a kara maka da wani lada na daban haka Allah yake faɗa ko a can bakar ma la faɗa manzon lazi gudu da qardan hasana fa yudaifahu lahu adafan kaseera ko anan ma sura a gaba zamu ji innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudaifu lahum wa lahum ajrun karim wato bayan an ninnika din ta kuma akwai ƙari na daban shine al ajrul karim to wannan al ajrul karim din wata iriyar gafara ce nan kaga ya ce ridan wa ikbal bayan Allah ya ninninka ma ladan kuma zaka samu yarda Allah zaka samu fuskantowar rahamar Allah to shine wanda Allah ya faɗa can a can suratul talaq in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ibhu lakum wa yaghfir lakum wato bayan an ninninka to akwai wata iriyar gafara ta musamman da Allah zai bawa wanda irin wannan mhm Mubarak Mujahid yaran da Allah ke yi su. Yau wa tara almuminina wal muminati yas'aluruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwa al-fawz al-azim wannan yawman mansubun ne bi uzkur wato katina ko ka gaya musu ranar da ko kuma zarafiya ne wanda walahu ajrun karim ta aiki a kansa wato walahu ajrun karimun fi yauma taral mu'min za kuma mutum in ya Allah ba shi ladan babba a rana ce daga abin da zai faru a ranar ita ce mi yauma taral mu'minina ranar da zaka ga mu'minai waye zai ga mu'minai din wannan ar-ru'ya li ghairi mu'ayyan ba wai ana nufin annabi ake gaya ba a'a duk wanda ya ji qur'ani duk wanda zai ga ranar alkiyama a ranar zai ga ka kafa shi ne li ghairi mu'ayyan a ranar zaka ga al-mu'minina wal mu'minat zaka ga mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata me yasa anan Allah ya fito da mu'minat ta sun shiga cikin al-mu'minin na bitta galib saboda me saboda Allah a wajen in zai faɗi ladaddaki na musamman to yana fidda jinsin saboda su ma mata annuna suna da haƙƙi mai zaman kansa ba kamar yadda a wasu addinan ake faɗa ba a wasu addinan Allah baya musu haka a wasu addinan ba ka samu an faɗi lada irin wannan an faɗi cewa mata suna da haƙƙi mai zaman kansa a lada ba amma musulunci duk wanda ya aiki ko mace ne min zakarin aukunsa ko mace ne ko namiji to wannan ladan ma ranar lahira ranar za a ga muminai ba za a ce ai a wannan ranar idan an ba wa muminai maza ladan to ya haɗe hammatansu ba ba haka ake nufi ba shi yasa Allah fitar kar a cika a ta abin da za a faɗa nan na hasken da za su samu a ce in an ba mazan to matansu ba su shiga ciki ba za a ci haka ba saka mazan suna da nasu na ƙashin kansu matan ma suna da wannan ladan nasu na ƙashin kansu yasa Allah ta yi wa taral mu'minina wal mu'minat muminan maza Allah zai ba su wannan lada na kashin kansu wal mumina da muminan mata zaka gansu ya sa'anu ruhum zaka ga hasken su yana tafiya baina aidihim wa bi aymanihim zaka ga hasken su yana tafiya baina aidihim a gaban su wa bi aymanihim da kuma gefen su dora da su wannan shi ma hasken ana nufin haske mai zaman kansa ba wai kakka dauka haske na ana nufin ko hanya aljanna ko samun shari'a ko imani ba shi ake nufi wannan ana nufin annurul haqiqi haske ne na dabban haske ne sosai mai zaman kansa wanda Allah zai ba wa mu'mini ranar lahira wanda wannan hasken kuma yana a tare da su shi yasa Allah ce baina aidihim wato hasken yana a tare da su a gaban su da damun su sannan shi ma wannan jiha din jihar muayyana ake nufi kaga ce wai baina aidihim baina aidihim wa bi aymanihim ana nufin ta ko ina ba ta ko ina ba saboda in an ce baina aidihim wa bi aymanihim a wani za ka yi cewa ana nufin shimuli wato hasken su ya kewaye su to nan iya wannan jihabin ake nufi haske ne a gaba haske a dama saboda bayan su akwai wasu halittun gefen su na hagu akwai wasu halittun ai a ranar lahira masu bangaren dama mummine ne bangaren hagu ai kafirai ne to babu su ba hasken babu shi a bangaren hagu shi sa yi ce wabi aimani a iya dama sannan baina aidihim bai ce wa mai kalfihim babu a baya saboda a bayan kuma munafikai ne a bayan dan zama ta ilar ju'u wara'akum bayan munafikai ne saboda wannan hasken na muminai ne maza da mata kuma iya gaba da iya gefen dama yake wannan hasken to za a ga wannan hasken ya a kuma haske ne mai rai ma'ana mai rai hasken yana tafiya kamar yadda suke tafiya sarka yas'anu ruhum ana ce yas'anu ruhum idza sa'u sanda suka tafi suna tafiya su aljanna to hasken ma yana tafiya da sun gaba yana bin su baina aidihim a gaban su ai amamahum wa yakunu bi aymanihim haka nan a damammakin su ma akwai hasken wa yuqadu lahum kuma za a dinga ce musu bushrakumul yawma jannatu ko za a dinga ce musu bushrakumul yawma albashir dinku a yau ma'ana albishir shine al-ikhbar bima yasurru al-mukhbara bihi a bawo mutum labarin abin da zai mai daɗi ya faranta mai rai to bayan hasken na tafiya za a ce musu bushrakumul yawm yau din nan ku yi albishir albishirunku a yau din nan gashi me albin albishir din jannatun gidajen aljannatai ne udkhuluha za ku shige ta tajri min tahtiha al-anhar wanda hasassakai na ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin gidajen khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan gidaje din wannan ayoyi bin din labari ɗaya ne Allah zai faɗi wani wani wata sura ne wani tamsilin wani abu da zai faru da ranar alkiyama na yadda akwai munafikai su munafikai ba sa tare da kafirai ba sa tare da muminai ko amma su munafikai wannan ana fin munafikai na aqida munafikai na aqida su ne wanda su kafirai ne amma ba su bayyana kafirci ba wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum saboda su a aqida su ba su san musulunci kafirci ne a ransu in sun ga alheri ya samu muminai bakin ciki suke da kunci Allah zai tarabbasu na biku da sun ga za a jake su ta murna Allah ya sa an an je a gama da su duka haka suke faɗa to ba sa san muminai amma kuma a zahiri a haka abin da mutum yake kalla suna a cikin muminai suna a tare da muminai suna zuwa gurin zaman manzon Allah suna zama tare da manzon Allah in za a yaki ma su fita tare da manzon Allah amma ba mun kafirai ne a ransu sai Allah ya faɗa a cikin mu ne ga tare da su amma a boye suna tare da kafirai to wannan ana nufin munafunci na aqida an-nifaqul i'tiqadi akwai kuma an-nifaqul akhlaqi akwai munafunci na hali wanda ke da irin wancan halin amma shi musulmi ne ba munafiki bane ana da irin wancan halayen sune manzo manzo Allah faɗa idza hadatha kazzaba din nan wa idza wa'ada akhlafa wanda duk abin da yake bayyana maka a boye a rasa ba haka bane amma da shi ba kafiri bane to waɗannan ba waɗannan ake nufi ba su ma wannan akwai laifi babba akai kuma za su iya haduwa da wancan alifi amma wancan su a gurin Allah kafirai ne cikakku shi sa a wata ma suna tare da kafirai to su tunda an sa tare da mu'minai to a ranar lahira sai Allah sai ya musu sakamako irin abin da ake cewa aljaza'u min jinsil amal irin aikin da ka aikata da irin sa za a saka maka to da Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum su suna ganin wai suna ganin sun yaudara Allah ne sun zo sun yi sallah da manzon Allah sun zo tare da manzon Allah sun je gun yaki amma sun koma gun kafirai suna ba su labarin da ake ciki suna tare da su a ransu to suna ganin sun yaudari ubangiji ne sai Allah ce wa huwa khadi'uhum Allah zai saka musu da yaudara irin wannan za su ga yaudara shine yukhadi'u Allah wa khadi'u to wannan abin da suke ne yaudara sakamakon da za musu a ranar lahira shine wannan ayoyi biyu za su faɗa to sai Allah ya fara faɗan mu'mini a ranar za ka ga mu'mini yas'anu ruhum baina aydihim wa bi aymanihim mu'mini idan za su tafi ga haske a gaban su ga haske a barin daman su kuma za a ce mene bushura kuma liyau majannatin ku yi albishir albishirinku kamar sun jami'a abin albishir tashi aljanna ta jirimin tafi al'anhar ga korama tana gudana a ƙasa khalidi na fiha za ku dawwama zalika huwa alfawzul azim wannan shine rabo mafi girma abin da za a gaya mu mene to sai kuma su munafikai ya za a yi musu to sai Allah ya ce to wannan hasken da zai za a ba muminai ga shirin su yi da sawi ya kawo shi a hadisi ya kamata faɗa hadisi tuntuni cewa manzo Allah ya faɗi irin hasken shi ma hasken muminai din kala kala ne daidai matsayin su hasken a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'tawna nurahum ala qadri a'malihim shi kansa hasken daidai aikin da suka aikata ne muminai fa minhum man yuta nuruhu kan nakhla hasken wani muminin yana da yawa da tsaho kamar tsahon dabino wa minhum man yuta nuruhu kan rajulil qa'im wani hasken shi bai fishi ba a tsaho wa adnahum nuran man nuruhu ala ibhamihi wanda yake da haske mafi kadan wannan hasken daidai ayyukan da mutane suka yi mu'mini suka yi wanda yake da haske kadan shine wanda hasken nasa ala ibhamihi bai fa babban dan yatsan nan nasa ba iya hanyar saboda haka hasken fa yandafi umarratan wa yattaqi da ukhra wani lokacin sai hasken ya kunnu ya haske wani lokacin sai hasken ya yi kasa to su kuma munafikai ba su da haske to in an taho tafiyar nan da mu'minai da munafikai tunda ai a duniya ma suna tare da su to har a ranar lahira sai su gansu sun taho tare da mu'minai to da an taho hanyar tafiyar nan mu'minai ga su da wannan hasken mai kashe-kashe to munafikai sai suka su ba su da shi ga su dai ba a sa su a layin kafirai ba amma kuma su ba su da wannan hasken da zai musu hanya ya kai su aljanna da zai nuna girman aikin su saboda haka Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna to shine a wannan rana wannan yawa din badalin yawa ta farko ce wato ranar da za a ga mu'mini suna da haske to a wannan rana kuma zaka ji yaqulul munafiquna wal munafiqatu su ma munafikai munafikai maza da munafikai mata su ma kowa a ƙashin kansa yana da nasa rabon a wannan azabar to wannan munafikai maza da mata sai kaji suna faɗa lillazina amanu sai su sai su na zuwa gurin mumine suna cewa wanda suka imani unzuruna wannan unzuruna ai amhiluna ku dan saurare mu ana absuruna ho fi qira'atin bi fathil hamza wa kasri zai anziruna wato amhiluna ku dan saurare in san ga mumine suna tafiya su ba su da hasken sai su ku dan tsaya ku dan saurare mu mana na tsata bismillah ku dan dakata kada ko anziruna wato an ce an zira min al-intiza ko unzuruna shi kuma min al-muhula ku dan jira kar ku sauri ku tsaya na qata bismin nurikum ku tsaya aina akhudul qafas wato mu dan binci na hasken kun wa mu dan samu wato kuma suna nufin na qata bis din nan yana da fasara biyu wato kuma suna nufin ku dan tsaya na dan hasken ku dan ballo mana mu dan binci na saboda al-iktibas sune wato akhudul qafas an same shi daga kaman mai cirar wuta wanda za shi ya dan bincin wuta to kuma ku dan tira mu dan cira hasken kuma ya haska mana ko kuma unzuruna na fita bis min nurikum ku dan jira mu ma nastadi wato mu zama muna tare da ku hasken ku ya haska mu ma magani ko mu cira ba shine ku dan saurare mu naftabis mu dan yi jira wannan kalmar unzuru duk inda ta zo da wannan da rufa din akan zat din to tana nufin wato talabul muhla ba ba wai gani sai san magani ba dan ka dauka unzuru tana nufin mu ga hasken ku saboda in gani ne sai da ta yi ta'adda da ila sai ce nan zuru ila nurikum kama ta ba ila sai ce to an zuru na wato suna nufin ku dan jiraye mu mu dan samu damar shiga cikin ku mu ga hasken ku ko kuma bince na hasken ku na akhudul qabas mu samu haske wal idaa da haske min nurikum da wannan hasken naku to munafikai da sun fada haka da maka mai da fada rana ce da Allah zai saka musu da innal munafiqina yuqaduna Allah wa huwa khadi'uhum ko Allah zai saka musu da abu mai kama da yaudararsu to sai a ce musu to ilar ji'u wara'akum sai a ce musu istihza'an bihin tun daga tun daga an ce kila to ba mu'minan ne ya ba su amsa ba saboda basu ma isa wato su mu'minan su kula su ba kenan sai a ce musu wato nan tunda an ce sai a ce musu to ba a san ma wa zai faɗa ba ana nufin wanda su faɗa din mala'iku ne na azaba ba wai mu'mine bane sai a ce musu irji'u wara'akum sai a ce musu a'a ku koma daga baya ku ja daga baya ba amma ba za a gaya musu koma daga baya bane ta sigar da za su gane so ake a kore su daga hasken sai a nuna musu kamar sun yi mantuwa ne ya ce a irju'u wa ra'akum faltamisu nura ku koma daga baya ku je ku nemo naku hasken a baya an bayyana ba wai ana nufin ku koma daga baya an ce musu ku tafa ba kamar ana nuna musu akwai nasu hasken sun wuce gun da yake saboda a cikin arsat filin ranar alkiyama akwai gurin da suka aje nasu hasken sun manta shi a can tasto irju'u wa ra'akum faltamisu nura amma nan wasu malamai sun fassara irji'u wa ra'akum wai za a ce ai kun manta hasken ku a duniya ne ku koma duniya in za ku iya koma ku nemi hasken a duniya amma wannan fasar tana da rauni saboda ba za a gaya musu abin da za su gane a fili hana su hasken za a yi ba saboda za a ba su a amsa ne za a yi musu aiki ne irin aikin yaudarar da suke a duniya sa sai a ce musu irji'u wa ra'akum ku koma daga baya can baya ku nemi naku hasken falta misu nura ku je ku nemo naku hasken a can baya fadriba bainahum bisu saka sun taho za su koma bayan su kuma muminai sun tafi da haskensu wani hasken na muminai yana ta haska musu kowa da nasa sun tafito da sun juya din faduri ba bainahum bisu sai a buga wata katanga a tsakaninsu bainahum wa bainal mu'minin sai a sa katanga tsakaninsu da tsakanin muminai su ma muminai akwai wanda suke dan jin tsoro a ranar kiyama akwai wanda suke jin tsoro kamar masu hafiyan dan kadan in suka ga munafikan nan suna suna cewa in zuru na laka bismin nurikum to su ma su ringa addu'a cewa mu kuma Allah karka karar mana zanna mu haske yadda Allah ya faɗa a can a taharim yau la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'amanihim ko yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana su ma mu'mina in saga haka hasken wasu nasu kadan ne sai kafirai munafikai an ce su yi ba sai su wuce rabbana atmim lana nurana Allah ka cika sa mana hasken mu ya cika kada ya rugu har mu shiga aljanna to su ko wannan munafikai sai ta koma baya faltami su nuran ku ne masu fadriba bainahum bisu sai a buga wata katanga bainahum wa bainal mu'minina tsakanin su da mu'minai din bisurin a sa wata katanga kila huwa surul a'raf kila an ce shine wannan katanga din ta suratul a'raf da Allah ya ce wa bainahum ma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rif amma ba shi bane ba wannan shi yasa shi yasa shi mace kila wasu sun ce shine wannan saboda shi wancan surul a'raf sai an riga an shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta saboda daga aljanna ne katangar take za ta shiga tsakani za ta kallo su a wuta wa bayyana kuma hijab ko wa al a'raf rijal to ba nan bane ba saboda shi wannan a filin kiyama ne saboda sai a buga katanga a lokacin za a yi sannan shi ma wannan katangar an wata ya duba littafan tafsirai zai ga duk malamai hankalin su ya karkata kan wasu ruwayoyi na ƙarya wanda ruwayen nan din ruwaye ne na irin su Isra'iliya cewa wannan surul Arab wannan sur din da za a buga shine wadi jahannama wannan gurin nan da Yahuda suke zuwa Qudus su ringa kuka a Baitul Hanan Qudus masallacin Qudus akwai gurin cewa a ainihin babu rahama a dai dagun akwai wani guri wadi jahannama to wannan gurin shi za a dauko anan za a kafa shi za shi za a buga a tsakanin su amma ana duk isoshi ne wanda ba su da tushe ba su da asali duk ba ta ruwaya sahihiya ta shigan manzon Allah da wannan saka wannan sur ranar alkiyama za ka tangar ba wannan gurin bane na wadi jahannama na Isra'ila ba shi bane ka fadro bainahum bisu sai a sa ka tanga tsakanin mu'minai ka tangar ga sifata nan lahu babun ka tangar tana da tana da ciki nan da ce lahu babun ba wai kofa da za a bude a shiga ba saboda kofa ai tana ba da dama ne a samu hanyar shiga ciki da waje to sai ce lahu babun wannan katangar ita ma tana da ciki da waje shine ma'anar babun anan ba wai katangar da za a sa tana da wata kofa wadda su za su iya buɗewa ko kuma ga wata kofa da in za ta iya ganin ga alama gun shiga ba haka ba saka lahu babun wannan katangar tana da ciki da waje kamar yanayin yadda kofa ma za a ga kofa tana da ciki da waje to amma tsarin katangar wannan ciki da wajenta batinuhu fihi rahama cikin shine batinuhu cikin fihi rahama cikin inda ta nan ne bangaren mu'mini saboda in an buga kofa tsakanin kafirai da mumine sai aka ce to daga ciki kaga inda ba sa gani kenan to kaga inda ke gurin mumine kenan shine batin fihi rahama nan ne gurin rahama nan ne inda kamshin aljanna ya tuhu saboda su mumine aika su je aljanna kamshin aljanna ya tuhu to cikin bangaren mumine din da rahama amma wa zahiruhu amma bayan kofar bayan kuma shine khariju shine waje din min jihatul munafiqina bangaren inda munafikai take an sa katanga to ta ciki bangaren mumine rahama ce kamshin aljanna ya bugun amma ta baya bangaren munafikai din min kibalihi inda kuma nan ne gaban ita katangar to to wannan bangaren kuma al'azab azaba ce kawai a gurin za su ba ta zabin wutar jahannama yunadunahum an karanta yunadunahum to da an sa katangan nan yunadunahum sai ka munafikan nan sai su fara kiran mu'mini alam nakum ma'akum sai su fara kiran mu'mini suna yanzu shin ba mun kasance tare da ku ba a duniya komai tare muke Allah da tare muke sallah tare muke zuwa komai tare muke qalu bala sai muna sai mu'mini su amsa musu sai su ce bala eh haka ne a abin da ake kalla a zahiri tare muke muna nan tare da ku a zahiri muna zuwa gaban annabi a zahiri ku yi sallah bi sallah a zahiri ake mai iri ɗaya ne a zahiri amma ku a ranku kafirai ne ku ba ku yi imani ba sai ce walakin nakum sai dai ku fatantum anfusakum kun jefa kanku cikin fitina ta munafunci abin nifaq saboda shi aiki kaga tun daga nan wato malaman sufanci sun samu abin da yasa sun samu zarra akan sauran malaman bangarori saboda mun su kullum abin da suke aiki akai kenan shine wato me ikhlasu da bawadin din kada baka zo kana nuna kai wani kwarai ne amma cikin ka ba haka bane dan ba abin da ya muni a gurin Allah kana nuna wa Allah kai nasa ne amma yana kallon zuciyarka ba haka bane wani ya fi komai muni Allah ba abin da zai da aikin ka ba zai taba kallon ka ba sai sa duk sufaye su kullun kalmar su daman ta hada kan wannan badin duk abin da ake fassara sufanci ainihin a a junai imamu junai dace amma duk wannan ta'arifan da ake sufanci duk ba haka bane sufanci kawai na nufin husnul tawajjuhu ila Allah zuciyarka ta nufi Allah fiye da zahirinka ya zauna sanda Allah zai kalli zuciyarka ya ga shi kake nufi amma kana yin aiki amma sanda kake aikin Allah ba shi kake nufi ba to Allah ba zai kalli wannan aikin naka ba to wannan shine abin da samu nafikan nan sai wannan mu'mini ce musu lalle kuna tare da mu a abin da ake kalla a zahiri amma ku ma kusan ba ku tare da mu saboda aranku ba haka bane lakin nakum fatantum anfusakum kun fituna kawunan ku bin nifaq ku munafiqai ne wa tarabbastum sannan kun rinka yin buri bil mu'minina dawaya ko haka suka yi kamar yadda Allah ya faɗa wa min al-a'rabi man yattakizu ma yunfiqu magarama wa yatarabbasu bikum ad-dawaya haka suke ko da sun zo manzon Allah ya ce a bada dukiya za a yaki a bada idan sun bayar su abun su bashi ne ce mai ta bada dukiya ba ran da zamu samu alherin abun a bada dukiya a je a yi ta kashe mu a yaki irin amma gashi sun bayar haka sun bayar din sannan kuma wa yatarabbasu bikum ad-dawaya kuma su dinga fatan su ce in ma an je yakin nan in Allah ba su yi nasara haka ni ba ga su ba imani a rasu sai ta sai musu duk abin da kuke dan Allah yana gani wannan burin da kuke mana marcio Allah ya gani walakin nakum fasantum anfusukum kun zama munafikai wa tarabbastum hamma kuna yin buri mara kyau ga mu'mini Allah ya faɗa mana a can mada min suratul nisa Allah zai ne ya tarabbasuna bikum fa in kana lakum fatuhum min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wannan haka suke da in za a je yakin musulunci duk abin da za a ce manzon Allah a ai muna tare da ku mu ma muna cikin ku mu ma irin ku ne amma in kana lake bin su kalu alam na sahabi amma da sun ga ranar kafirai suka nasara sai sun ga ai da mun gaya muku da mun ce kar ai yakin nan wai ce aji to su da mun kullun fatan tsiya suke mu'mini to shine mu'mini za su ba su amsa su ce wa tarabbastum da mun kuna sauraron tsiya ta same mu ba mu'mini bane ku wartabtum kuma kullun a cikin kokon da kuke shakaktum fi dinil islam kuna kokonto akan addinin musulunci da haka suke a duniya ma'ana ba su gamsu aron su gaskiya bane kamar yadda surat tawa take gaya mana ko fahum fi raibihim yataraddadu kullun akan kokonto suke yawo to ba su sun raba kafa ne wa garratkumul amani sannan buri ya rude ku ai al'aduma burce burce ma'ana buri da yawa kullun kuna ta burin wannan al'amani din shine burin da suke na cewa wata rana fa za a iya ganin ƙarshen musulmai saka musulmai ba su da karfi in ma za a yakin aje din ba za a yi nasara ba to suna da burin ran da musulmi ba su yi nasara ba aka ga bayan musulmi to za a dawo a raba ganimar dukiyar musulmi da komai na musulmi da su haka sai faɗa la tunfiqu alama inda rasulullahi hatta yanfadu sai su ga kafirai ka ku fasu godo ku bari sai sun gaji da talauci sun dare sun hakura kuma har an tafi yakin da su ma kamar yadda Abdullahi bin Ubay faɗa a Odu an tafi yakin bayan manzo Allah ya gaba ya rago wajen mutum 300 sai ya aka kubu manzo Allah alama yaktur radul nafsuhu ai mun ce ka aje yakin mun ba da shara ba dauka ba haka mu je a kashe mu suka dawo ya raba manzo Allah rundunar da aka tafi yakin nan ka ya dawo kuma yake gaya musu ku bari idan mun koma la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azm minha al'azab in mun koma Madina tunda a imaninsu a tunaninsu manzon Allah ba zai za daga yakin ba a nan za a halaka baki ɗaya ba za a dawo ba bal zanantum allan yan kalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan ba su taba dauka manzon Allah zai ji yakin ya dawo ba saka a hanya suka dinga murna ku bari kawai da mun koma Madina wayannan yan ragowar mabiyan nasa duk zamu kore su gari ya zama namu la yukhrijanna al'azm min al'azab to waɗannan burin da suka dinga yi mara kyau da wannan fako fatan tsiya da kuma munafuntar kansu da suka suka boye munafunci so mu'mini sai su ba su amsa da wannan sai ai ba ku a cikin mu duk da zahiri kuna cikin mu amma ku munafikai ne kun buri kuke mana na tsiya ku kokonto kuke akan lamarin addini sannan wagaratkumul amani buri mara kyau ya rude ku hatta jaa amrullah haka kuka kare har kuka mutu ba ku tuba ba hadna hatta jaa amrullah din ai almaut har mutuwa ta zo muku wagarrakum billahi algarur me rudi kuma shine shedan ya rude ku billahi ya rude ku da lamarin Allah ya rude ku kasa jin tsoron Allah fal yawma to kaga daga nan kaga an saka musu da wa huwa khadi'uhum din abinda suka yi tunda ayo dara suka yi sun nuna muna tare sun taho kuma gashi nan sun yi ƙarya sun yi munafunci sun yi fako a ransu ba sa su amma a fili sun suna tare to haka ranar kiyama ma an taho da su tare an ba da haske ga mumine sun ce ina na an ce ku juya baya kuna juya baya an saka tanga kaga an saka musu da aiki makamancin aikin da suke a duniya to sai Allah bayan an yaka sai Allah ya ce to fal yawma to a yau wannan din maqulul qawl ne zai yi wa karashin zancen mu'minai din ne. ko kuma zai iya zamana a fal yawma wannan fadin mutafarri'a ce saboda ka zancen mu'minai ya kare wato fal yawma to yau din nan abin nan da ya faru na munafincin da kuka yi har kuka mutu ku daina munafinci ba ku gashi an zo lahira ba ku da hasken da ya kai ku an sa ku a gurin azaba to a yau la yukhazu minkum fidyatun yau ba ku da fansa ba abin da za a karba na ku fanshi ku daga wannan azaba wannan la yukhazu minkum fidyatun din kawai kalmar take nufin yau ba za a cece ku ba saboda ai daman ranar lahira ba ranar karba fansa bace ba ba ma wanda zai bayar saboda kada a ce la yukhazu minkum fidyatun sai ka zaci ko wani ya zaci cewa akwai wani mai laifin da zai iya bada fansa a karba to saka wannan la yakazu min fitatin wato majazun ce an adamin najai min al'azab kawai ana nufin a yau ranar lahira to ba za ku tsira daga wannan azaba ba kamar yadda Allah faɗa innal ladzina kafaru law anna lahum ma fi al-ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyabtadu bihi min azab yawm al-qiyamati ma tuqbila minhum ko duk duniya ta sace ba za a karba ba ba fansa to shine ya ce yau dinnan la yakazu minkum fidiya ba abin da ku bayar ku fansa kanku daga wannan azaba sannan wala min allazina kafaru kaga ni diddan ka gane matsayin su daban na kafirai daban a azaba amma duk a gurin Allah a kafirai ne to a watan da su sun yi suna daban sun yi kama daban to hukuncin su daban illa dai a wuta ne za a hade su shi yasa bayan Allah ya gafara wuce ce la yukhal minkum fidatun ku munafikan nan ba za ku tsira ba a yau ba za ka fansa ku ba haka na wala min allazina kafaru su ma kafirai su ma ba za a karɓansa a kansu saboda duk suna kusa a bakin kofar wuta saboda kada su kafirai su ce to ai mu ba mu yi ƙarya a duniya mun ci mu ne bane ta ce to dukkan ku ba za ku tsira ba ma'awa ku munna dukkanin ku hukuncin ku ɗaya wuta ce makomar ku hiya maula ku ita ce majibinciyar lamarin ku wuta in an ce maula kamar yadda Allah ya ce yawma la yughni maulan an maula shine majibincin lamarin mutum saboda ka'ida kamar mutum mai gidansa wanda ke majibincin lamarinsa duk abin da ya same shi shi zai je ya bi kadi shi zai bibi lamarin shi zai mai komai to wuta ita ce maulansu ita ta bibiyi lamarinsu ita ta musu komai a lahira iya ma'awakum zai maulaka ita ce makomaru wa bisal masir makoman mutum ya zama wuta wannan abu yayi muni Allah ya kiyashe mu alhamdulillah amin salatu goma ga annabi